أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أهدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها
حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wani gaisuwa ta addinin musulunci yau muna laraba 26 ga watan al-muharram a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 muna kuma daidai da 22 ga watan 8 shekara 24 ga watan 8 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa tare da yan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a Bariki GRA a garin Gumel don ci gaba da zaƙulo ayoyin da suke da alaƙa da darussan mata da kuma bayaninsu yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore. Sati biyu da suka shuɗe mun yi karatu ne cikin suratul tauba wanda ya ƙunshi kissa ta ka'ab ibn malik da irin gwagwarmayar da suka sha da matsin da Allah ya musu da yadda zamantakewa ta yi musu kunci a garin madina da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki daga baya ya amsu tubansu ya kuma tabbatar da tuba a gare su yau ayoyin da suke da alaƙa da tuba su muka sake ɗaukowa wanda karatunsu kuma ya fi karfi a ɓangaren mata shi na ɗauko amma kafin mu je ga ayoyin tuba ɗin Allah ya ishara zuwa ga wani hukunci da an soke shi a baya ba shi ne hukuncin da ke faruwa a yanzu ba amma hukuncin da aka soke kuma shi ne shimfiɗa zuwa ga tuba da kuma sharuɗin tuba idan mun samu kanmu wajen aikata laifuffuka ko saɓo ko kurakurai a wani irin hali ne idan mun tuba Allah zai karɓa a wani irin hali ne idan ba mu tuba ba ko muka tuba Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓe su ba ayoyin da malam ya karanto su ne ayoyin da za mu yi karatu a kansu kuma suna cikin suratun nisa'i daga aya ta goma sha biyar in Allah ya aminta zuwa aya ta goma sha tara su ne abubuwan da za mu yi karatu a kansu mala ya karanta su saboda 'yan uwa su ji inda za mu yi karatun kuma za mu sake bin su ɗaya bayan ɗaya mu tsakuri abin da malamai suka faɗa sai mu ji hukunce-hukuncen da suke cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah ya taimake mu da aka akar muka Allah kai bismillah ka sake karanto mana aya ta farko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وانا ayar kamar da na ambata aya ta goma sha biyar ce a cikin suratun nisa'i kamar da ibnu kasir ya ce farkon hukunci ko yadda hukunci yake a farkon musulunci na ce ayar an soke ta amma himbuda ce zuwa ga ayoyin tuba to yadda hukuncin yake a farkon musulunci annal mar'ata idza zanat fa thabatat zinaha bil bayyinati al adila hubisat fi baitin fala tumakkanu min al khuruj minhu ila an tamut farko da Allah maɗaukakin sarki ya azurta musulmi da addinin musulunci da zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bisa kuma al'ada ta ɗan adam babu wani lokaci da zai zo ya shuɗe a ce babu mai kuskure har a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an samu mutanen da aka same su da kurakurai na alfasha alfasha irin ta zina sai Allah ya ƙaddara hukuncinta a wannan lokacin shine abin da ke cikin wannan aya yace wallati mata waɗanda suke su ne a ma'anar allati jam'u na allati guda ɗaya allati jam'in mata wallati ko allati sai ce wallati su waɗannan matan ya atina alfahisha da suke aikata alfasha min nisa'ikum cikin matayenku mata musulmi da aka same su da alfasha irin ta zina sai Allah ce fastashhidu alaihinna to ku kafa shaida ku nemi shaidu istishhad neman wanda zai yi shaida sai ce fastashhidu alaihinna wanda aka same ta da laifin zina ayi kokarin kafa mata shaida su waye shaidin sai ce arba'atan minkum mutane hudu a cikin ku musulmi su zamanto ƴaƴa ne irin ku su zamanto musulmi ne irin ku su zamanto adalai ne irin ku su zamanto kuma babu abin da zai jefa shakku a cikin shaidar fastashidu alaihin na arba'atan min Allah sai ce hukuncin fa in shahidu idan sun shaida sun tabbatar sun ganta da wannan alfashar sai Allah ce hukuncin wannan matan fa amsikuhunna fil buyut to ku tsare su cikin gidaje duk da aka kama ta ya tabbata aka sa a gida aka kulle ko aka sa a daki aka kulle Allah ce fa amsiku hunna fil biyuti ku tsare su a dakuna hatta yatawaffahunna al maut har sai idan mutuwa ta dauke su ranar da hukuncin zai kare a farkon musulunci duk wanda aka kama da alfasha da laifi na zina in an sa ta a daki an kulle daki shikenan ita da sauran mu'amala da mutane an kare shi kamar da muka samu wanda ya wuce a wancan satin kin fita yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana hamsin ba wanda yake mashi magana ko kwana arba'in ba wanda yake masa magana goma aka haɗa hadda matayensu to ita ma hukuncinta in aka sa ta a ɗaki aka kulle kawai sai wanda zai bata abinci ko wanda za ta bata abinci wanda za ta bata ruwan wanka wanda za ta bata ɗan abubuwa na al'ada na koyar da kullum banda wannan mu'amalarta da kowa ya yanke shine hukunci a farkon musulunci fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut har sai mutuwa ta dauke su aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wata mafita hukunci guda biyu ne ko dai hukuncin Allah ya tabbatar da shi har ƙarshen rayuwa duk wanda aka kama da zina kawai za a kulle shi ne har sai mutuwa ta zo ko kuma me ya ja'ala Allahu lahunna sabila Allah madaukakin sarki ya canja wata mafitar mafitar ita ce sabon hukuncin zina da za a saukar da shi malamai suka ce kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan hukuncin shine soke wannan ayar da muke yin magana a kanta malamai da suka tabbatar cewa an soke wannan hukuncin ayar akwai ikrima akwai sa'id ibn jubair akwai al-hasan akwai ata al-khurasani akwai abu salih akwai qatada akwai zaid ibn aslam akwai dhahhak dukkanin su waɗannan sun yi riwaya daga abdullahi dan abbas cewa wannan ayar an soke ta wa huwa amrun muttafaqun alayhi kuma duk duniya ta yarda wannan hukuncin an soke ta an samu hadisi daga ubada ibn samit shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce al'adarsa shine duk lokacin da wahayi zai sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga canji a jikinsa za ga alamun damuwa za ga alamun kunci haka alamar wahayi yake saboda akwai wahala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karbar wahayi annana Aisha take tambayarsa wani irin wahayi ne yake saukai ya fi wahala sai ce akwai wanda idan mala'ika zai zo masa da shi yakan zo masa da shi ne kamar ƙaran sarƙa irin sarƙa da ake ɗaure shanu da ita ko amalankin shanu to wani lokacin kamar mala'ika yana girgiza wannan sarƙa ya ce haka nake jin maganganun mala'ikan a lokacin da yake wannan wahayi sai ce wa huwa as'abuhu alayya wannan shi ne ya fi kowanne ban wahala to ubadatu bin samit sai ce manzan Allah idan za a mai wahayi duk wanda yake kusa sai ya gane akwai damuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa an taɓa saukar masa da wahayi kansa yana kan cinya ta wahayin ya fara sauka sai na ji kamar dukkanin kasusuwa na za su rugurguje saboda irin ɗumin da jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka kuma ga kansa akan cinya ta sai na ji kamar duk ƙahin da yake jikina zai rugurguje to ba da tu bin sami da ya ce haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata rana yana zaune sai Allah saukar masa da aya da aka yi wannan wahayin aka kare manzon Allah na miƙewa sai ya ce khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila as-sayyib bis-sayyib wal-bikru bil-bikr as-sayyib jaldu mi'a wa rajmun bil-hijara wal-bikru جلب مئة ثم نفي سنة da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya ce to jama'a ku zo ku karbi hukunci jama'a ku zo ku karbi hukunci qad ja'ala Allah lahunna sabila Allah ya sanya mafitar da yace aw ya ja'ala Allah lahunna sabila sai ya ce to duk magidancin da aka same shi da laifi na alfasha matar da ta taba aure aka same ta da alfasha budurwar da ta yi fasikanci da saurayin da ya fi basikanci ya ce dukkanin su Allah ya ba su hukunci sai ya ce a sayi idan ba zawari ne ya taba aure jaldu mi'a wa rajimun bil hijama a masa bulala ɗari a kuma jefe shi da duwatsu bayan an gama bulala ɗari ɗin wal bikiru ita kuma budurwa ko saurayi a yi masu bulala ɗari sun ma nafi sanatin su kuma a kore su daga garin sai sun yi shekara guda ba sa nan ita budurwa aka ce a samu ɗaki a kulle ta madadin zai ta ƙare rayuwarta aka ce shekara in saurayi ne a sa ya bar garin sai bayan shekara ya dawo ko kuma a kai shi gidan kurkuku a ɗaure shi wannan shine hukuncin da Allah madaukakin sarki ya canja shine kudu anni kudu anni hatta ya tawfahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila yanzu sabil shine abin da ya zo hadisin ubadatu ibn samit bazawari a mai bulala a jefe shi saurayi da budurwa bulala ɗari a kuma ɗaure su na shekara guda to amma ittifaƙin malamai an tadda cewa dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar na hukunci ba a samu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawa bulala ɗari ba sannan ya jefe shi duka sai dai ya jefe su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefe ghamidiyya ya jefe ma'iz ya jefe imra'atul asif amma dukkanin su ko imra'atu al-asif dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai musu bulala ba ita wannan ta bawa ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asabtu haddan fa tahhirni manzon Allah na cancanta a mun haddi ka tsarkake ni yace aka yi kika samu haddi tace na samu ciki juna biyu kuma banda mijin aure manzo Allah duk yayi tambayar da zai mata ya tabbatar da cewa cikin nan ba da aure ta same shi yace to kije sai kin haifi bayan ta haife sai kin yayi bayan ta yayi ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaro yana cin abu a hannun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka jefe ta bayan an jefe ta sai aka samu ne yake magana kamar bakar magana a gare ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi innaha tabat taubatan lau ƙusimat ala ahalil madina la kafatu ta yi tuban da inda za a raba wa mutanen madina gaba ɗaya da kurakuran da suke da su a wannan ranar ita wannan tuban nata kaɗai da ya ishe su so sai malamai suka ce tun da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar to ba sai an yi bulala ɗari ba an taɓa samun mutumin da yake yaron gida a gidan wani bawan Allah yau da gobe shi ɗan ya shiga tsakaninsu har wannan yaron ya yi lalata da matar gidan mai gidan kuma ya samu labari ya kama sai tambayi malamai mai hukunci suka ce to a baka tumaki guda ɗari a baka baiwa ɗari shi ne madancin amanar da aka yi masa baban yaro ya kawo tumaki guda ɗari ya bada ya kawo kuyanga ya bada kuma daga baya sai aka ce ai hukuncin ba shi ne abin da aka faɗa masa ba sai ya taho ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da baiwar da tumakin duk a maida maka ɗanka za a mai bulala ɗari ne ita kuma matarka sai ya ce wagdu ya unaisin ila mar'atika unais ka je ka samu matar wannan mutum ka gaya mata ga abin da ya faru fa in itarafat in ta yadda cewa lalle ta yi lalata da shi farjumha ko ka jefe ta ya koma washe gari ya samu matar da gaske ne wana ya ce kun yi lalata da ke da shi har magana ta je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin yi ko baki ba ta yadda ta yi aka jefe ta kaga ita ma ba a yi mata bulala ɗari ba sai malamai suka ce kenan abin da ya tabbata a hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai a jefe mutum kai tsaye idan ya taba aure ko ta taba aure Allah ya tsare mu wanda bai taba ba ko bata taba ba a yi mata bulala ɗari sannan kuma a ɗaure ta na shekara guda sannan aurenta ya zamanto ya haramta ga mutanen arziki har sai idan an yarda mu gare ta wannan shine abin da yake a farkon musulunci sai aya ta biyu
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما نعم آية تفرقوا وتتي الفاشن أكا كاماتا kuma shaidu suka tabbatar ita ce mai wannan hukunci wanda kuma ba a kama su ba fa su kuma ga hukuncin da Allah madaukakin sarki ya ajiye musu wallazani ya'tiyani aminku mutane biyu da suke zuwa da alfasha cikin ko namiji da mace ko mace da mace ko namiji da namiji wallazani ya'tiyani aminku wadanda suke zai kema alfasha cikin fa'azuhuma ba a kama su ba hujja ba ta tabbata akan su ba amma miji ya ga matar shi kafin ya kawo shaidu babu mata ta ga mijinta kafin a kawo shaidu sun gudu ko an kama kafin shaidu su tabbata sun gudu sai Allah ya ce fa'abuhuma a cutar da su wata irin cutarwa shi ne a rinka gaya musu magana mai kaifi da harshe ai walla za ne a tiyani halfahisha ta fa'abuhuma ibnu abbas yake cewa shi ne ya za a cutar da su din sai ce bitashmi a bishatmi wa ta'ayiri wa barbi bin ni'al shine a rika zagin su ana gaya musu bakar magana ana aibanta su ana dukan su da takalma wa kana al-hukmu kadhalika hatta nasakhahu Allah bil jaldi aw ar-rajm yace hukunci shine abin da ke faruwa a farkon musulunci har sai da Allah ya soke in budurwa ce abin da muka faɗa in mata aure ce abin da muka faɗa in saurayi ne hukuncin da ya gabata in magidanci ne abin da ya gabata walla za ni atiyani haminkum fa azukum Allah sai ce fa in taba wata kilhi ne muhalli shahid da muka dauko ayoyi shine ya tuba take a wajen Allah madaukakin sarki fa in taba idan suka tuba da mazinacin da mazinaci wa aslaha suka gyara ayyukansu ayyukansu ya zamanto irin na mutanen kwarai suka zamanto mutanen kwarai ai aqla'a wa naza'a amma kana alayhi sun bar zunubin sun gyara wa saluhat a'maluhum aikin su ya gyaru wa hasunat suka zamanto na kwarai fa a'ridu anhuma Allah sai ce to ku dauke kai a kansu aula tu'annifuhuma bi kalamin qabihin ba'da zalika duk wanda ya tuba to kar a gaya masa mummunar magana kar a kuntata masa a wajen zance menene ka'idar li'anna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanbala domin shine duk wanda ya tuba daga laifi ya bar zunubi to a wajen Allah madaukakin sarki idan tuban na gaskiya ne kamar bai da zunubi wannan kenan shimfiɗa ce akan ka'idar tuba duk abin da muka aikata ma Allah madaukakin sarki in dai za mu cika ka'ida da ta wata tuba a nan gaba muka cika su to a wajen Allah kamar ba mu taɓa aikata wannan aiki din ba inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana tawwaban Allah mai yawan tuba ne a can ma wacce suratul tauba mun faɗa tawwab ya nufe mu da tuba ya ga mana yadda za mu yi tuba sannan idan mun tuba ya karɓi wannan tuban namu rahiman mai jin kai ne a wajen mu imam ibnu kasir yace ya tabbata a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan baiwar dayan lokacin akwai ku yangi da bayi kenan idan ta yi zina falyajlidha alhadd to mutun ya duke ta irin duka na haddi wala yusarrif alaiha amma idan ya mata haddi to kuma kare sake gaya mata bakar magana akan wannan laifin da ta aikata ainihin summa la yu'ayyiruha bima sana'at ba'da al-hadd kare aibanta ta a bayan ya mata haddi saboda me shi haddi yana zama tuba ne da kafara akan wanda aka aikata masa akan wanda aka yi masa wannan haddi sai me ka'idoji da kuma yadda ake tuba a tsarin addinin musulunci إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما na'am Allah madaukakin sarki yace innamat taubatu ala Allah tuba kawai a wajen Allah ya kamata mu ji a kaida tuba take a wajen Allah madaukakin sarki magulbaciya mai annamimanci mai zinde mai nune mai tsurku mai kinibibi mai sata mai rage mai alfasha mai abubuwa da yawa ga ka'ida da Allah maɗaukakin sarki ke ɓattubansu mai zuwa wajen bokaye 'yan sihiri 'yan duba 'yan ina da kare Allah ce innamar taubatu tuban kawai da Allah yake karba innamar taubatu wa alallahi tuba a wajen Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati ta waɗanda suke aikata munanan ayyuka ne bi jahala amma a rahin sani duk wanda yake so Allah ya gafarta masa ya zama to laifukan da yake aikatawa a rahin sani ne malamai suka ce menene fassarar wannan rahin sanin aka ce duk wanda ya aikata kowane irin aiki duk malakinsa duk karatun shi a rahin sani ya aikata shi da ya san girman Allah ya san girman zunubin ya san girman ukubar ya ganta a zahiri ba zai aikata ba sai malamai suka ce kenan duk wanda ya wani irin tuba duk wanda ya irin wani zunubi to da shi ake innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati sharadi na farko ba mu da ilimi akan wannan cewa laifi ne kuskure ne sharadi na biyu thumma yatubuna min qarib sannan su tuba da wuri ba sai lokaci ya kure ba ba sai dama ta kare ba ba sai ba yadda za a yi ba a'a suna cikin saban za su iya yin saban suna jin daɗin saban su gina girman ubangiji su ji tsoron haɗuwa da shi su ji tsoron azaba su bari sun mai tubuna min qarib malamai suka ce qaribi ne matsawar mutum bai kai gargarar mutuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yughabbir manzon Allah yace duk kowane bawa ya tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubarsa matsawar bai kai gargara ba bai ga mala'iku sun sauka ba da niyyar kafararsa don ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai gafarta mashi gayar da ba a karɓar tuba ita ce idan mutum ya ga mala'ikan mutuwa ya kai gargara Allah maɗaukakin sarki baya karɓar tubar wannan mutumin sun mai tubu na min karib su tuba da wuri fa'ula'ika ya tubu Allahu alaihim so waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ke tuba a gare su wa kana Allahu aliman hakima Allah maɗaukakin sarki mai ilimi ne hakiman Allah mai hikima ne shi ya san yadda ya tsara ‘yan adam ya san yadda za su yi laifi ya kuma hore musu yadda za su tuba ya kuma tsara wa kansa idan sun tuba ya karɓi wannan abin ya kyale su a wannan ayar sharaɗi nawa kuka samu kenan na tuba ku nake tambaya sharaɗi nawa muka samu na tuba cikin ayar na إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب لكن sun yi shi a rahin sani sannan tuban sun yi ta da wuri lokaci bai kure ba shar'i ne muka samu da an yi mil ai magana zaki na hudu biyu shar'i biyu muka samu a wannan ayar sharaɗi na farko ya zamanto mutum a rahin sani ya yi ba ganganci ba ne daga tsaye da garaji akwai wanda za su gani cewa kai ina yi ba abin da Allah zai so wanda Allah yake wa Allah gatse da garaje shi ba lalle bane Allah madaukakin sarki ta rububansa amma wanda ya san yana laifin Allah ya hana baya jin daɗi ya rasa yadda zai kwauci kansa waɗannan su da ake sa su cikin bijahal sharaɗi na farko kenan na biyu ya tubu na min tsari kar ba ya ga ba yadda zai tun tana yar shekara goma take aikata alfasha haida ta je shekara tamanin ta kasa fitowa daga ɗaki ta ce kai Allah na tuba kuma sai Allah ya karɓa kuma irin wannan Allah ba zai karɓa ba saboda me bata tuba da wuri ba sun mai tubu na min tsari sun aikata saɓon ba daɗewa su tuba waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ke karɓar tubansu to waɗannan su ne kaɗai sharuɗan tuba ko da ƙari na akwai ƙari ko kamar da mene da mai ƙarin na alƙawarin ba za a sake aikata zunubin ba lokacin da mutum zai tuba ya sa a ransa ba ma wani zunubin ba wani zunubin ma ba zai aikata shi ba kada mutum ya tuba da shan giya kuma sai ce amma fa ba yanzu ba zan daina sata to na shan giyar ma ba za a karɓa ba lokacin da zaki tuba ke da cewa duk wani laifi kin bar shi shine sharadin tuba wa niyyatu Allah ya oda ila zambin da niyyar cewa ba za a aikata wani zunubi ba fi ma baqiya alaihi min umrihi sai me annadahu ala ma ba fata ko a samu nadama da bacin rai to wannan nadama da bacin rai malamai suka ce ita ma a karan kanta tuba ce annadamu ala ma fata والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره كو وأن يترك المعصية بساعتها mai tuba ya bar aikata saban a lokacin saban shine ma'anar summa ya tobuna min karibin lokacin da kike saban kina jin daɗin sa to ki bari an ya turka al-ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yanzu kina yi aka gaya miki kuskure ne ki batta to haka ya kamata Anas dan Malik ya ce ni ne nake zuba wa mutane giya na ɗauko flas na zuba a kokuna wani sai ya zo yake ce musu yanzu nan Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku masu imani da giya da maye annamal khamr wal maisir da caca wal azlam da kibau na ƙuri'a wal'ansaf da gumaka ko gurin bautar gumaka rijisun min amalin shaitan dattile daga aikin shaitan faji sani gugu Allah ce ku guje su la'allakun tufilin ku za ku ci nasara ana faɗin haka yace wallahi wanda na zuba wa giyar dukkan cikin su ba wanda ya sha kawai sai aka dawo da ita aka dinga kwararwa a garin Madina yace ko ina giya ce take tafiya wani ungwar ya kaje ka dauka ruwan sama akai saboda da aka zubar da giya wannan shine ma'anar summa yatubuna من قريب أن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها idan haƙƙin ya shafi wani to da buƙatar a gaya mashi kin yi shekara goma ko talatin ko arba'in ko sha biyar ko bakwai kina zaluntar mai gidanki kuma sai kike so ki tuba akwai raddul mazalim a mai da abin da aka zalunta ke kullum a kuɗin cefa na hikin rage naira ashirin an shekara arba'in da biyar sai ke naira ashirin sau talatin sau sha biyu sau arba'in da biyar abin da ya baki yanki mai da mai gida kike ce wannan kudin cefa ne da nake ragewa ko ya yawa a bari ko a haɗa a gaban allah malamai suka ce ko dai a mai da abin da aka zalunta ko a nemi halatta abin da aka zalunta ɗin ko da ka cikin hikima ne mai gida akwai matsala mai matsala ce wala ya kudin jefa ne dai abin da ya faru ce wala wani lokacin za mu ga mai alawa ya zo wucewa ko a yi tallar rake a kudin jefa ne wani lokacin muna ragewa a je a siyo mana rake saboda mun yi marmari ko a kai wani rage ɗame kwanso amma gaskiya kuɗin ce bane muke siya wallahi abun ma ba za mu iya kirga ba ya fi sau ɗaya ya fi sau biyu ya fi sau uku amma dai mai gida da Allah a yafi kaga yanzu abin da zo kwakwalwarsa sau ɗaya ne sau biyu sau uku ko amma dai kin dai kin ce ya fi sau ɗaya ya fi sau biyu ya fi sau uku amma dai da Allah kar a tona a yafi yace to hikenan ba komai Allah ya fi mana baki ɗaya yanzu ba haikin dawo da waɗannan kuɗin ba neman a yafan yayi in kin san mai gidan ke yana jin wannan karatun kuma karki nema a yau karba ana ba gida ki tabi ni ma in kin gaya masa ya ji yana sane ke kuma yake nemi dubarar da zaki nemi taki yafiya ko da aka kwana biyu ka ce to mai gida fa ni rayuwar na fata fana bani tsoro wallahi ji nake fa kamar lokacin tafiya yayi madadin mai gida ka riga ni akwai matsala ko in riga ka akwai matsala kamata ya mu zauna mu fahimci juna mai yar yafiya ni dai mai gidan Allah da tsakanina da Allah duk abin da ya faru na yafe maka kai ma ina so da Allah komai da komai a rufa a katse a biya a yafi shikenan na yafi na yafi yanzu an buɗe sabon shafi kenan an nemi halartawa yana cikin sabon ko sharɗin abin da ake da bukata sun mai tubuna min qaribin fa ulai ka tubu Allahu alaihim wa kana Allahu alaihim hakim wanda Allah bai karɓar dubansu suwaye kuma su ne za mu kwana a kansu.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
Allah sai ya ce wa laysati tawbatu babu tuba inji Allah madaukakin sarki ba tuba bace lillazina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka a ce bokanci ba kyau taki sihiri ba kyau taki gulma ba kyau taki annamimanci taki sata taki alfasha taki komai aka ce ba kyau taki fita babu hijabi babu suturce jiki da ƙin sa turare ba ruwanta magana da kowa a titi ba ruwanta an ce bari bari bari taki sai Allah ce to irin wannan babu tuba fa akan su walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke mu aikata munanan aiki ba za su tuba ba hatta idza hadara ahaduhumul maut sai idan mutuwa ta zo matsayin su babu makawa sun gansu suna kwance sannan suke za su tuba Allah ce irin wannan babu tuba a gare su ina jina ta ba ƴan uwa malabari akan wata baiwar Allah ta zo mutuwa a lokacin take bayyana tubanta amma da kanta tana ji a jikinta ba lalle bane Allah madaukakin sarki ya karbi tubarta ita an waye gari mijinta baya nan an waye gari ɗanta baya nan an waye gari jikanta baya nan balarabiya ce ita al'adar ta tsafi take da sihiri tana so ta mallaki miji tana so ta mallaki duniya a sharaɗi aka sa mata sai ta kawo ɗanta ta kawo aka yi tsafi da shi sai ta kawo jikanta ta kawo aka yi tsafi da shi ƙarshe dai aka nemi wani ɓangare na mijin ta kai kuma hina dalilin rasuwar mijin nata ta samu duniyar ta samu faɗa a ji ta samu mallakar mijin daga ƙarshe yanzu mijin an raba su da shi wa zai aure ta babu bayan mijin ya mutu sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata wata irin rahin lafiya rahin lafiyar da take ita babu yadda za a yi ta ga hasken rana in ta ga hasken rana a kan dole sai dai a ɗaki ɗakin sai an rufe windo an rufe windo kuma tana rufe da bargo to shine za ta ji daɗi wannan ba sanyi ba zafi har sai lokacin da mutuwa ta kusa cin mata wani lokacin ta ce za a ɗanta babban ta ce ka shigo ka shigo ɗaki sai take cewa zan baka labarin gaskiyar abin da ya faru dan kawa ne kaga jikanta kenan yadda aka yi rasu ga dalili ga dalili ɗanawa ne ƙanan wannan da suke masa magana kenan ga yadda aka yi ga yadda aka yi ya rasu mahaifinku ga yadda aka yi rasu ta ce yanzu ga shi ban bar duniya ba Allah ya kama ni ya nuna min laifin da nake aikatawa ta ce ka ɗaga jikina ka gani ya ɗaga bargon da take rufe da shi sai ya ga cewa ga baki ɗaya jikinta tsutsotsi ne suke yawa a cikin jikinta gahi tana kwance tana magana amma tsutsa ce a jikinta idan hasken rana ta ɓata jikinta sai take ji kamar ana mata zufa na wutar lantarki ta ce don haka idan na mutu ga abin da nake da bukata kamar duk da ina ganin kamar na makaro ba Allah madaukakin ba lalle ba Allah madaukakin sarki ya gafarta so wata irin wani ɗin kaga sun rayu ne ana aikata munanan ayyuka sai da aka zo gangara duk abin da take so a duniya ya ƙare damar ta ƙare tana kwance a lokacin take nadama to irin wanda ya bari he da ya kai irin wannan gargarar a wajen Allah madaukakin sarki ba lalle bane Allah ka hukuban sa da haka ƴan uwa mata yanzu tunda muna da dama za mu iya yi za mu iya faɗa za mu iya aikatawa za mu iya denawa muna da lokaci muna da guntun rayuwa kai ko gobe ce fata rage ko bayan fita daga masallacin ne kina da lokaci dukkan mu na ba wanda ya san me zai faru to a irin wannan halin na ba wanda ya san me zai faru har a zuciyarki ki gaya wa Allah to Allah na tuba na daina Allah ka yafe mu Allah ya karba amma sai da kika tabbatar mutuwa zaki Allah ce wannan babu tuba a gare su walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut sai da mutuwa ta zo musu qala inni tubtu al-an sai sai yanzu Allah na tuba Allah na daina sai Allah ce wannan bana karɓar tubansa walal ladina yamutuna wa hum kuffar masu mutuwa suna kan kafirci kafirai duk irin abin da suka aikata in sun je ga Allah madaukakin sarki su ma Allah bai karɓar tubansu da haka ke ma a cikin ayyukan da kike aikata idan akwai wanda yake ɗaukan kafirci ko yake ɗaukan shirka to idan ki mutu Allah ba zai yafe miki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata sahiran ne kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wa boka ko dan dabo ko ɗan sihiri ya tambaye shi zuwan kawai manzo Allah ce kin yi asara ko yayi asara sallar kwana 40 in ya faɗa kika yadda to kin kafircewa abin da aka sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani aiki yana sa mutum ya kafirta wata laya ce wata huru ne wani tsafi ne wani asiri ne kin yi dan a soki kin yi dan a raba san wana da wance sihiru tafrika kin yi dan ki samu gurbi kin yi dan a ce ke ce mai fada a ji duk irin waɗannan sihiri ne malamai suka ce in aka sa so a gurin da baya nan ko aka cire shi a gurin da yake da akwai shine tsafin da ake kiran shi a tiwala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kuma ita tiwala shirkun ne duk wanda ya mutu yana aikata irin waɗannan laifukan su ma Allah bai karɓar tuban su walal ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ce ulaika a'tadana lahum azaban alim masu kin tuba sai mutuwa ta zo masu aiki da suka san yana kai mutum zuwa ga kafirci ko shirka ba su daina ba sai da mutuwa ta zo waɗannan Allah bai karɓar tubansu kuma Allah ya ce ya tattala musu azaba mai raɗaɗi Allah sa ba ɗaya da za su samu a cikin mu ko ta shafe ni Allah azabta mu da tuba da gyara ayyukanmu da inganta su kafin lokaci ya kure mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ya samu dace
الله